bisa wannan sai Allah ya sake gaya mana ko zai gaya ma a karatunmu ne waɗancan misalan da aka bada a baya da ma waɗanda suke waɗansu surorin Allah ya yi su ne a cikin alƙur'ani don su amfanar da ɗan adam amma ɗan adam baya amfanuwa da su a karamukallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
wai kai ne kamanta ko ni ne na manta na aya ta hamsin da hudu za ka tashi
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن الله يتي من صرف حقيقة yace tabbas haƙiƙa mun sarrafa ma'ana mun bada ta wannan sigar mun bada ta wannan sigar mun bada ta wannan sigar inda tasrifi misali ba iri ɗaya Allah ya bada a cikin alƙur'ani ba kala da kala ko ajiya ya ba mu misalin masu gona da yadda gonar ta yi yabanya da yadda Allah ya ɗauki albarkar gonar ya ba mu misalin rayuwar duniya da yadda gona take kore ta bushe an gama sai zo a zo a yi zaman rani shi yasa ce to sarrafna mun jujjuya misalai fi hada alquran a cikin wani alqurani linnas wannan misalan Allah ya ce muna badawa ne domin mutane wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai dai dan adam ya kasance shine mafi jidali akan komai da kowa dan adam yana da yawan musu zai wahala duka daya ka ce wa dan adam kaza ya da ka ce ato da kaza ai kwada na ga kaza ai kaza ne dan adam yana da matukar musu da jayayya wani dabi'a ce ta dan adam ba ma karbar abu duka daya tashi daya karkashin wani ayar hadisi na makaranta a cikin al'adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya biya gidan ish ya tashe ta da ita da mijinta domin yin sallah cikin dare ne alamar ba su yi komai na qiyamul layl ba manzon Allah sallallahu alaihi wa tambaye su me ya faru ne ba ku yi sallah ba sai suka ce mana ai rayukar mu a hannun Allah madaukakin sarki yake da ya so ya saka ran sai mu tashi mu yi sallah Allah ne bai saka rayukan mu ba sai manzo Allah ya ce ikon Allah sai ya yana taba hannu na cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadal lalle dan adam da musu yake yasa za ka ga yaro idan ya ma laifi ka san laifi ya ma ya san ya ma laifi amma hai hakikanci sai ya ma jawabi ka gamsu cewa ba laifi gare ki ba barantana uwa uwa mace ba yadda za a yi ta laifi ka ce mata ta yi laifi da sai na dauka sai ta higa ta nan ta fita ta nan ta higa ta nan ta fita ta nan صفة تدعى كان الإنسان أكثر شيء جدلا نعم
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا na Allah ce wa ma mana annasa me ya hana mutane ne an yu'minu su yi imani idh ja'ahumul huda a lokacin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafarar ubangijinsu ma'ana Allah yana bayani da hiriya ta zo jawabi ya zo manzanni suka zo me ya hana dan adam ya imani duk bayani da hujjoji da ake nema sun fito a fili karara to me zai hana a yi imani a nemi gafarar ubangiji ya yafe wannan zunuban sai ce abubuwa guda biyu ne suke hana dukkanin mutane su yi imani illa an ta'atiyahum sunnatul awwalina mutane ba sa imani sai sunnar mutanen farko ta zo musu sunnar mutanen farko shine a halakar da su dan adam baya imani ya ga halaka karara a fili in ba don Allah ya taimaka ba yasa waɗansu mutanen tsofa ya cinye su wasu mutanen an kifar da al'ummar su wasu mutane an musu ruwan wuta wasu mutane an musu tsawa fa asbahu fi diyarihim yasimina to mutane ba sa imani sai sun ga irin yadda Allah yawa mutanen farko aw ya'tiyahumul azabu qubula ko kuma su ga azaba gadan gadan ga ta azaban su suna kallo sannan su yi imani kamar yadda aka yi da mutanen Annabi Yunus alaihi salam mutanen an yi an yi su yi imani suka ga da suka ga azaba ta zo sauka za ta yi a kansu gaba ɗaya mutanen gari kuma sai suka yi sujada suka yi imani yana annabinsu shi kuma har ya yi gaba wani ne dalilin da ya sa shi kuma allah maɗaukakin sarki ya kama shi me yasa ya fice ba tare da an ba shi umarnin ya fice ba waɗannan abubuwan guda biyu ɗabi'a ce ta ɗan adam baya sakarwa ya ji ba daɗi ko dai a mai azaba to sannan ya yi imani kuma a lokacin da imanin ba zai amfane shi ba kowa ya ga azabar ƙwaro-ƙwaro a idanunsa sannan ya yi imani ɗan adam baya imani sai ya ga abin da ya wuce tunaninsa shi yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi tai to ka ga ya ubangijin naka mana ya zo mana daga azaba daga sama ko ya turo mala'iku ko a aje maka gona ko a kece da korama a gaban mu kai wannan da suka ce ba ma za mu yi imani ba hatta tunazzila alaina kitaban na qara'u har sai an hada da littafi ƙwaro da ƙwaro a sako a ba mu littafin mu rike a hannu mu karanta littafin ya karantu sannan mai imani har yanzu kuma dan adam siffarsa ba ta canja a kan haka ba wani lokacin ba ma komawa Allah madaukakin sarki ga dangadan sai mun ji matsa ko ta rahin lafiya ko ta jinya ko dan adam ya tabbatar mutuwa zai to haka yake komawa dan adam yake koma ga Allah amma abin da ya dace da dan adam yana jin hiriya yana jin kuskurensa ya karɓi kuskure ya nemi gafarar ubangijinsa wanda shi ne fi zama masa lafiya Allah sa muna cikin masu karba da gaggawa din na وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا Allah ya ce wa ma nursilul mursalina ba ma turo da manzanni sunna ce ta Allah illa mubashirina face manzannin su zamanto masu bushara waɗanda suka yi ayyukan ƙwarai suka kyautata aiki suke da ikhlasi a musu albishir na gidan aljanna da sakamako mai daɗi wanda shine aikin manzanni wa munzirin kuma su zamanto masu gargadi ga wanda suka bauɗe ma dokokin Allah wa yujadilu alladhina kafaru bil batil amma waɗanda suka kafurta suna jayayya da barna da rashin gaskiya wannan jayayyar da suke li yadhibu bihi al haqqa ay li yud'ifu bihi al haqqa dan su raunata gaskiya da wannan jayayyar tasu duk mutumin da baya kan gaskiya bai karfi doka ba galibi za ka tadda shi yana da zafin musu da nacewa a kan musu ya tabbata a cikin hadisi ko ba a cikin hadisi da ban tabbatar da ingancinsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya watsar da alqur'ani ya watsar da hadisi aiki da shari'a to Allah zai hure masa jayayya da musu to duk yadda za ka yi da shi akan wannan musu sai dai ka kyale shi waɗanda za ka auna ka tadda duk mutanen da Allah ya jarrabe su akan aƙida akan addini akan shari'a za a ga suna da zafin kafewa akan musu da nan da ku fara musu akan dan shi'a don Allah da ibusun kafin ku kare ya yi hanci ɗari in ya faɗi wannan maganar ka ƙure ita to ai kun ce kaza sai ku gangaro ku dawo ita in ka ƙurahi ita to ai da aka ce kaza in ka ƙurahi ita sai ku yi musu ɗari bai karɓi ɗaya ba ko bai sallama maka akan ɗaya ba haka duk ƙungiyoyi maɓarnata za ka tadda cewa musu suke da akwai don su raunata gaskiya liyu da hizo bihin haƙƙa don su raunata gaskiya a kan shi so kenan wannan yana karanta maka musu in dai ba a doron ayar ƙur'ani ba ne jayayya in ba a tabbatar da abin da ya zo cikin hadisi ba ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da daɗi bai da amfani a cikin addini wa taqabu ayati waɗanda suka kafarta din suna riko da ayoyinmu wa ma unziru da gargaɗin da aka yi musu huzuwan abin isgilanci duk kafare za ka tar da ayoyin alƙur'ani bai wuce isgilanci a gurinsu gargaɗin da aka musu bai wuce isgilanci ba Allah ya tsare mu ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا نعم الله يقول ومن أظلم وانين ما في ذلك ممن ذكر بآيات ربه sama da wanda aka a tunatar da shi ayoyin ubangijin shi kamar aya tana ce maka babu azzalimi sama da wanda za a tunatar da shi ayoyin Allah maɗaukakin sarki fa'a a raba an ha sai ya juya mata baya wani siya ma ƙaddamata ya dafa ya manta da abin da hannayensa suka aikata an mai wa'azi ya ƙi abubuwan da ya aikata na sa'o ya mai da su kamar ba komai ba yana ganin sun wuce shine wani siya ma ƙaddamata ya dafa Allah ta ina da Allah ala qulubihim akinnata wanda ka gansu da irin wannan sufar Allah ce na sanya wani murfi ne a kan zukatansu Allah ya rufe zukatansu an yafka hunku ba sa fahimtar alkur'ani wa fi adanihim waqa kuma Allah ya sa wani abu ya toshe kunnuwansu in kana bayanin qur'ani kwata kwata ba sa ji ji suke kamar inyamuranci kake musu wa in tad'uhum ila al-huda da za ka kira su zuwa ga shari'a ka nuna musu aya ƙwarara ka nuna musu hadisi ƙwarara falan ya hatadu idan abada Allah ce har abada ba za su shiryu ba da haka wanda ka gan shi akan bata an yi musu da shi an yi jayayya an nuna masa ayar ya ƙi ganewa wallahi ka masa tausaya masa Allah ne ya jarrabe fi qulubihim akinna Allah ya yi ɗauri ya rufe zukatansu kunnuwansu ba sa iya jin gaskiya ba sa iya gane gaskiya da haka duk kiran da za ka yi duk wa'azin da za ka yi falan ya hatadu إذا أبدا نعم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله وربك وبنجدك الغفور shine mai yafa laifuffuka a lokacin da aka yi mashi zuwan rahama ma'abocin rahama lauyu a tsiruhun bi ma kasabu da yana kama mutane da duk abin da suka aikata a ce kana yi allah ya kama ka cas da cas kamar ɗan karota kana yi yana kamawa lauyu a tsiruhun bi ma kasabu la'ajjala lahu al'azab allah ya ce da ya gaggauto musu da azab amma allah ba haka yake ba al-ghafuru ne don rahama yana gafara yana yin rahama in an nemi tuba yana tuba tausayinsa baya gaggautowa da azaba amma da yana yi la'ajjala lahumul azab da duk yawanci azaba ta cinye mutane kowannen inda zai yi adalci ya duba kansa kaɗan ne ba su aikata abin da aka halakar da wata al'umma da irin wannan laifin ba kowa inda zai auna kanshi waɗansu fa kawai akan mudu sikeli da kwanan awo a kansa aka hallakar da su mutum nawa ne ko dai mudin sallah ma kadai ko mudin zuwa wajen aiki ko mudin sana'a ko mudu na alkawari mutane nawa suka tauye shi akan wannan ba ma magani kamar a matsayin laifi ne waɗansu 'yan fahi da makami ne to yan fashi da makami dan Allah yanzu nawa ne muke da a maka da rana a maka da daddare a maka na kiri da kiri kana ji kana gani ba yadda za ka amma a banki amma a POS amma a ina fahi na kiri da kiri duk abin da ake yi karin da kara laifuffukan mutane duk kusan mun aikata su sannan wani laifin waɗansa in sun yi da rana sun tafi da waje ka zo wani kuma har gidanka za a biyo ka a sace ma a gida a sace ma kana bacci wani lokacin a ma asiri a ma tsafi a ma sata da baka isa ka amsa ba ma ko ka gane me ake ciki sai an tafi duk irin waɗannan laifuffukan barantana ka ga ɓangaren shaye-shaye ɓangaren zinace-zinace ɓangaren neman maza ɓangaren ƙarya kusan duk laifuffuka ne da ake aikata da su Allah ya halakar da al'umma ya ce to ba dan shine ba al-ghafuru dhur rahma da yana kamawa duk laifi idan an yi la'ajala lahum al'azab da Allah ya gaggato da azaba sai ce bal Allah baya yin haka lahum maw'idu kowace al'umma tana da alƙawarin da Allah ya dauka mata iyakar da Allah ya dauka mata la yajidu min dunihi maw'ila ba su da makawa a bayan wannan wa'adin da Allah ya dauka musu da haka duk mai sabo yana da iyakar da Allah ya ajiye mishi kowace al'umma tana da iya tsarin da Allah ya bashi ko waɗanda masu mulki ko wata jam'iyya suna da iyakar da Allah ya ajiye musu bakin wannan iyakar ita ce bakin tasu lan yaji domin dunihi mau'ila
wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida Allah ce wa tilka waɗancan alqura alqaryuni ahlaknahum Allah ce baki ɗin su na halakar da su wannan larabawan da ake gaya wannan magana idan aka nuna suna ganin gidajen mu ne yanzu aka ce mana gidajen adawa da gidajen samudawa ya kuka lokata ta kulli na jini a ina ma suke su ko wannan fa jaziratul arabiya din jaziratul arab din a cikin su suke in za su yi tafiya zuwa kasuwa suna wuce gidajen samudawa in sun dawo suna wuce gidajen adawa in sun yi gabas su wuce gidajen wannan in sun yamma su wuce gidajen wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai tafi Tabuka ya wuce ta gidajen Adawa yace in kun zo guraren da Allah ya musu azaba ya halakar da su ku sun kuyar da kai ku wuce kuna gaggawa duk sahabban manzo Allah sun wuce ta gidajen suka sun kuyar da kansu alamar girmamawa ga ubangiji da gaggawa aka wuce kada abin da ya samu da nan ya wuce da haka ana maganar an halakar an halakar mu ne muke jin sa labari su larabawan da ake magana ƙwaro da ƙwaro a idan su ake gani inda aka halakar da mutanen annabi lut ƙasa ce ta jordan baharul mayyit har yanzu tekun yana nan inda aka haɗa mutanen aka kifar da su har yanzu yana nan har yanzu ruwansa yana nan har yanzu azabar wanda ya je gurin yana ganin alamunta baharul mayyit kuma sannan ba wani abu da yake shiga na rayuwar teku da ake yin ta ɗabi'a ba ta shiga teku kaga kenan aka bada labari ba wai wani labari bane da kawai ake karantawa a magana jari labarin yana nan a zahiri dai Allah ya sai Allah ce musu wa tilkal qura wadancan alkaryun a halaknahu mun halakar da su lamma walau a lokacin da suka ketara dokokin mu an gaya musu gaskiya sun ki aiki da ita an hane su sun aikata wa ja'alna li mahalikihim maw'ida kuma Allah ya ce mun sanya iyaka ga lokacin da za mu halakar da su kowace al'umma da aka halakar an sa musu iyaka akwai wanda ƙwararra ma an gaya musu iyaka akwai wanda da suka yi barnar suka yi barnar sai aka gaya musu tamatta ofi dari kun salafata ayyam ku je gida ku more kwana uku an gama me ake nufi daga kwana uku duk cikin ku ba wanda ba zai je lahira ba an gama amma ku je duk daɗin da ku ji ku ji wanda zai aure ya aure wanda zai tara kuɗi ya tara kuɗi wanda zai ci daɗi ya ci daɗi wanda zai ci nama ya ci nama ai wannan azaba ce a ga maka nan da kwana uku za ka mutu amma aka ce an baka dama ka ji duk daɗin da za ka ji dala wa daɗi za ka ji ba mu daɗi da za ka iya to Allah akwai wanda ya gaya musu haka tamatta fi dari kun salasata ayyam yace kuma zalika wa'adun ghairu makdud yace wannan alƙawari ne da ba ka ya wallahi ba zai daga ba kuma iyaka kwana uku aka halakar da su shine yake nufi waje alna li mahalikihim maw'ida kowace al'umma an sa iyakan lokacin da za a halaka wasu an gaya musu kwarara wasu kuma an gaya musu in kaza ne ya faru za a halakar da su wasu da alamar ta zo fari aka musu na ruwa sun yi shuka sun shuka amfani ya hau kan gaba sai Allah ɗauke ruwa lokacin da azabar ta taso za a yi musu azabar kawai sai suka ga gajimariya taso yana hadari yana cida zai ruwa sai suka ce hada aridun mumtiruna suka ce wannan ruwa ne girgize ne da zai zama ruwa ruwa Allah ce bal huwa masta'ajaltum bihi yace ba ruwa bane abin da kuke neman ya zo ne da gaggawa rihun fiha azabun alim iska ce akwai azaba mai radadi a cikin ta kuma babu yadda za a yi ta same ku so kaga kenan idan Allah ya wa waɗancan alƙaryun ya aje musu lokaci kai in ana baka labari baka da wanda ya wuce na waɗancan mutane ka yi imanin ka sauƙaƙa ma Allah wani shine abin da ya fi daɗi ya fi albarka a gare ka na'am وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا na'am wannan ita ce kissa ta uku cikin kissoshin da suratul kahfi take dauke da su mun wuce su ashabul kahfi din mun wuce ashabul jannatain ko sahibul jannataini yanzu kuma sai magana annabi Musa da Khidir alaihi wassalam ita wannan kissa Allah madaukakin sarki ya bude ta da cewa wa in qala Musa li fatahu ambata musu lokacin da annabi Musa alaihi salam yake ce da baran shi yaransa ko mai masa hidima la abaraku ba zan gushe ba ina tafiya na ɗau hanya ba zan dakata da wannan tafiyar ba hatta abluga majma'al bahrain har sai na je mahadar teku guda biyu inda teku guda biyu ke haduwa sai na je wannan gurin ita ce iyakar tafiya in ban kai ba au an biya hukuba ko in wuce shekaru ina tafiya malamai suka ce hukuba a wata laran ko maganar wasu kabilun na larabawa suna nufin shekara wata kuma hukuba tana nufin abin da ya kai shekara tamanin shi ne allah ke faɗi a cikin suratu na ba'i ko labisi na fiha a haƙaba yan wuta za su zauna a cikinta a haƙaban a hikban ba da hikbin shekara tamanin a bayan tamanin a bayan tamanin a bayan tamanin haka za su yi ta zama in an yi tamanin sai Allah ce ga wata tamanin din nan in an yi sai ce ga wata tamanin din nan haka in wuta za a musu lissafi la bi sina fiha a haka kai da kake kiga larun kun duniya da kwana ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai to su ana kirga azabar su ne da shekara tamanin tamanin tamanin tamanin in an yi shekara tamanin sai a ce ɗaya in an yi wata tamanin sai a ce biyu in an yi wata tamanin din sai a ce uku in an yi wata tamanin din sai a ce hudu shi ne labi fi da fiha a haka ba to annabi musa ya ce da yaransa malaman tafsiri suka ce shi ne annabi yusha ibn nun shi kansa annabi ne da ake ce masa yusha'u to da zai tafiya sai ya ɗauka a matsayin abokin tafiya sai ce za mu yi tafiya da kai ga guzurinmu ga kayayyakinmu inda za mu je tafiyar tamu majma'al baharai inda teku ne guda biyu suke haɗu malamai suka ce a ina ne mahaɗar tekun guda biyu wasu su ce yana haɗuwa ne a yankin dimash wasu ce a yankin afirka tunda daga misra zai fara tafiyar tashi wasu kuma suka ce allah bai faɗi ina ne ba amma dai tafiya ce mai tsawo kuma da nau'in wahala a cikinta hatta abu lura majma'al baharai ne au amri ya ba na'am فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا نعم الله يتي فلما بلغ مجمع بينهما yayin da su biyun suka kai majma'a bainihima mahaɗar waɗannan tekun guda biyu teku mai daɗi da teku mai zantsi ko kogi da teku ɗaya mai daɗi ɗaya mai gidiri to za ka tar da cewa ba sa haɗuwa a daidai gurin nan shine da yake cewa marajal baharai ne yaltaqiya bainahuma barzakhun la yabghiya Allah ne ya sako da teku guda biyu yaltaqiya ne suna haɗuwa su gogi da juna sai ce bainahuma barzakhun la yabghiya amma a tsakanin su akwai wani shamaki akwai wata iyaka da Allah ya sa wannan baya shiga wannan wannan baya shiga wannan tun da Allah ya duniya haka wannan gurin yake to na aka tura nabi Musa ya ce falan ma balagha majma'a bainihima nasiya hutahu da suka je dai wannan gurin sai suka manta kifin su da suke tafiya da shi shi kuma kifin fattakhadha sabilahu fil bahri sai ya dauki hanyarsa zuwa cikin teku saraban yana mai barin tsawu da alama kamar wanda yake tafiya a cikin rami kissar abu malamai suka ce tana da dalili wata rana ne annabi musa ya yi wa'azi a cikin banu isra'ila wa'azi ya ratsa su duk taron banu isra'ila sun ji wa'azi har kuka suka yi to abinda ka ga banu isra'ila bai hudu ya yi kuka to ba karami ba ne to ya yi wa'azi ya ratsa jikinsu bai hudu ya yi kuka ya kare wa'azi sai wani zo tambaye ya ce wai ka ya rasulallah a cikin banu isra'ila waye ya fi kowa ilimi annan musa ce ni ne mana kuma ita ce sunnar duk annabi a zamanin shi ai wanda ya fi ilimi a zamanin shi kuma musamman an zo ne a bayan wata gaba da aka yi wani aiki ka sa bai hude kuka saboda wa'azi wala ba karamin aiki ba ne ba ka samu bai hude ɗaya ofis ɗinku a ce kana so ka gamsar da shi wani abu kai mamaki in ƙur'ani kake karanto sai ya ƙarasa maka ayar ƙur'anin ya baka fassara ya baka bayanin masu tafsiri amma ba zai aiki ba ne ba to kuma wanda ya sa yahudawa da yawa kuka kuma shi ne annabi kuma cikin ulul azumi in ya faɗa ka zai ga kamar daidai ne ya ce ni ne sai Allah madaukakin sarki yake so ya nuna masa aikwa da ya kamata da aka tambaye ka kace masa wallahu a'lam Allah ne mafi sani so idan annabi yayi wannan Allah ya masa hukunci to irin mu daidai ku da daidai ku dan Allah wani da kikirje ce duk garin nan nafi kowa ko duk sa'anuna ba mai karatu na ko duk garin nan ba kaza anya ba garaje a cikin wannan magana wani annabin Allah ne fa a dalilinsa ne aka bude wannan kissar don a samu darasin rayuwa da ya faɗi wanda sai Allah ya ce masa kafa ina da wani bawa a mahaɗar teku yana min ibada ya san abin da kai baka sani ba ka san da shi annan musa bai san da shi ba ka san ilimin shi annan musa bai san ilimin shi ba to aka yi kace kai ne sai ce da Allah maɗaukakin sarki to ya za a yi in samu haɗuwa da shi sai ce to inda za ka haɗu da shi a ƙara maka ilimi a fahimtar da kai rayuwa yi guzirin kifi a cikin kayayyakin abincinka wannan kifin diran da ka nemi kifin ka rasa shi ko ka ganye ya fito wutsir wutsir wutsir wutsir ya tafi ruwa to ka yi haƙuri a nan gurin za ka ci karo da wannan mutum a nan musa ya ɗauki abokin tafiya suka ce sunna ce idan ka samu tafiya da za ka yi doguwa in son samu ne karka yi ta kai kaɗai ko dai a cikin iyalanka in ba saurayi ba ne ka samu guda daya ta marakiya na'am ko a cikin 'ya'yanka ka samu guda daya ko abokanka ka samu guda daya kuma ka gaya masa inda za ka je guri kaza za mu je amma hanyar an ce akwai 'yan fashi akwai kidnappers akwai kaza akwai kaza ita ce ka'idar tafiya ka gaya mutum gaskiyar magana kar ka rufe masa sai an je an ji azaba an yi wahala kun yi gudun kilomita 40 a dokace dama ni na sani ko to me zama ka gama sauka da akwai zalunci a ciki ya suka ce to duk nau'in wahala ka gaya wa mutum wanda zai raka ka sai san halin da ake ciki yasa ya gaya masa hatta abluga majma'al baharaini aw amriya ko kuba ko dai in je mahadar teku ko mu yi shekaru muna tafiya kaga kenan ka hira da hira ka tun kafin mu fara mai tafiya ta sai aka ce to ka ɗauki wannan kifin inda ka nemi kifin ka rasa ko inda ka ga tafiyarsa to nan inda za ka haɗu da wannan bawan nan ya gaya wa yusha'u suka hirya kuma suka ɗauki hanya malamai suka ce wata hikima ta ubangiji tun da ya fara tafiyar bai taɓa jin gajiya ba har sai da ya je inda zai haɗu da shi wannan bawan allah ɗin malamai sun ce shine khidir kuma ingantacciyar magana annabi ne cikin annabawan Allah idan mun kare karatun kisa za mu ga abin da yake nuna cewa aikin da ya aiki ne na annabi ba aiki bane irin na gamar garin gafuta ne irin sai ce masa to in ka je wannan gurin a nan da za ka sadu da wannan bawa in ka nemi kifin ka karasa nan ne da ya je daidai inda tekun yake haduwa sun ce akwai dutse ya yi inuwa a gurin sai suka zauna da niyyar su huta su ci abinci su ƙara gaba sai bacci ya kwashe su so daidai gurin kuma akwai wani guda ake kiran sa ainul haya ruwa ne yake bubbugowa to ita an ce ko gawa ce a gurin in dai ruwa ya bubbugo ya taba ta to ta tashi da aka to da suka ajiye kifin su dan wannan tarbatsin ruwan da yake burtsowa ya taba wannan kifin na annabi Musa alaihi salam da aka kifi yana tsalle yana tsalle har ya faɗo daga cikin kwando a wadda daga cikin kwando ya fara jan jiki sai yusha'u ya falka kawai ya ga tulki jirgi kifi tsirrrr yana tafiya da ya je bakin teku duk inda ya keta cikin teku sai Allah ya yi kamar ya sandarar da wannan ruwan ga sawunsa na kawai yana tafiya kamar tururuwa in tana tafiya a gona za ka ga ta fidda hanya to shi ma haka ya fidda hanyarsa a cikin wani teku shine fatta sada sabilahu fil bahri saraba yaushe uto sai ga baya so tare annabi Musa bara ya bashi yayi baccin sa in ya falka sai ya bashi labarin ga abin da ya faru da ya tashi daga bacci sai albi Allah bai kaddara ya tuna ba suka hada kayayyakin su suka dauka suka yi gaba ko dai bayan tafiyar kwana da yini ko tafiyar kwana biyu da rabi da yini anan Musa suka ji gajiya ba ta yawa sai ce masa atina gada ko fa
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا na falamma jawaza yayin da suka wuce mahadar wannan tekun ko suka wuce inda Allah ya nufata su je din qala li fatahu sannan Musa ya ce da shi wannan yaron nasa atina gada'ana ba mu abincin mu gada shine abincin da ake ci da rana atina gada'ana ba mu abincin mu laqad laqina haqiqa mun hadu fi safarina ko min safarina a cikin wani tafiyar tamu nasaba mun haɗu da gajiya mun samu gajiya a cikin wani tafiyar tamu wannan yake nuna cewa kenan annabawa sukan samu irin abin da mutane ke samu yadda dan adam ke gajiya annabawa suna gajiya kuma babu laifi irin abin da yake samun ka na dan adam ka ambata shi ka dan ji ciwon kai ka ji gajiya ka ji zafi ka ji karkarwa sanyi babu laifi ka faɗa yasa ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu kuma da ke gwada maka cewa ba a samun ilimi sai an sha wahala ko da tafiyar neman ilimin ce akwai wahala a cikin shi na'am قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا qala sai annabi yusha yake ce da annabi musa alaihi salam ara'aita iz awaina ila safarat ai baka gani ba ko in baka labari iz awaina ila safarat lokacin da muka je ga wannan dutsen da niyyar mu huta a nan ne kifin ya fito ya tafi teku na ga tafiyarsa da sawunsa cikin tekun wannan fa inni nasitul huta a nan ne na manta labarin kifin da kifi din wa ma an sanihu illa shaitan amma ba wanda ya mantar da ni in baka labarin abin da ya faru face shaitan wanda suka ce kuma duk wanda ya niyyar aikata wani aiki na alkhairi aiki na ba'a wanda yake biyar Allah ne a cikin shi in ka manta to wannan ana jingina aikin zuwa ga hadan aiki ne na shaitan bara in tashi cikin dare in yi sallah raka'a hudu sai kai nauyin bacci ta akwai al'amarin kaɗa wanda da in baka yi niyyar ba kwana kake idan ka ƙyar a buɗe amma da kai niyyar ya maka filfilci eh sai yau fanka ma ya kara maka saboda karkata shi to da ya ganin cewa an aka faɗa annabi musa zai samu abin da yake so sai ya mantar da shi sai ya ce wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura shaytan da ya mantar da ni in tuna fitar kifi daga cikin wannan kwandon namu wattakhadha sabilahu fil bahri kifin ya ɗauki hanyarsa cikin teku ajaban cikin abin al'ajabi da mamaki tsarin yadda ya tafiyar akwai mamaki a cikinta na قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا na'am ana ga annabi Musa maimakon ya samu bakin ciki da damuwa sai ce zalika ma kunna nabiri wannan dama shine abin da muka fito nema abin nema ya samu ai dama mu samu mahaɗar kogin mu gane ta da kanmu ko kifin ya fice ita ce alamar inda za mu je ya ce to abin nema ya samu na haka yanzu magana cin abinci da waye duk ta gama sai ce fartar da sai suka juyo ala asarihi ma a bisa sawayensu ƙasasa suna bin sawun ɗaya bayan ɗaya kalmar ƙasas sawun da suka taka na tafiya to kuma su ke bi suke komawa saboda kar su canja hanya su je kuma inda ba suka biyo ba da aka nan yau ga sauna ga sauna kamar da kasan an maka sata ana bin sau to haka suka bi ne sai fartadda ala asarihi ma qasasa na'am فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما na'am to da suka dawo daidai inda kifin ya shiga teku tun daga shi ma sawun Allah ya rike teku bata tsaye tsaga teku ruwan bai haɗe ba alamar inda ya tafi ana gani a cikin teku suna zuwa daidai gurin fawaja da su biyu sai suka samu abdul min ibadina wani bawa cikin bayinmu malamai suka ce an batan shi da abdul min ibadina alama ce ta cewa annabi galibi annabawan Allah yakan kirawo su da abd dan ya dingina shi zuwa gare su falamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada na'am fawajada abdan min ibadina atanahu rahmatan min indina Allah ya ce mun bashi rahama daga gurin mu rahamar malamai suka ce ita ce annabta wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi wani ilimi daga gunmu inda Allah mun bashi ilimin da ba kowa yake da akwai ba shine allamnahu min ladunna ilma karkashin wannan allamnahu min ladunna ilma za a samu dariku da wasu malaman bogi sai su yi wani abu su ce ai suna da ilmin ladunni ne wani wani ilimi ne na musamman Allah madaukakin sarki ya bada malamai suka ce duk wanda ya wani kirarin ilimi na musamman yayi wata barna a cikin al'umma ana zartar masa da wannan hukuncin ba wanda aka ba wani ilimi na daban a wajen ilimin da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da su amma shi wannan an samu a zamanin Annabi Musa ga ma Allah na ba mu labarin sa cikin alkur'ani wa allamnahu min ladunna ilma to yanzu abin bukatar ya faru annabi musa ya faɗa bawan da ya fi shi ilimi allah ya gaya masa akwai bawan da na sanar da shi abin da ban sanar da kai ba yana da ilimin da kai ba shi da shi ka je ka ga irin ilimin da yake gurin ka sai ka gani cewa ka fi kowa ilimi ko ba ka fi kowa ilimi ba sannan alal aƙalla ka mai da ilimi zuwa ga allah idan an tambaye ka shi kuma wannan bawa an sanar da shi annabi musa zai zo za su yi tafiya ɗin wannan da haka ya dawo inda daidai wannan kifin ya bata shi kuma ya zo wannan guri ɗin wataƙilhi kuma alamarsa in ya ga samun wannan kifin to zai tsaya ya san zai yi aiki a daidai wannan guri ɗin suka zo suka tadda hidir da kuma gwamnati muka ambata kyakkyawar magana mafi inganci annabi ne tunda abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma an ba shi ilimi wanda yake kai tsaye daga wajen Allah madaukakin sarki wani ilimin yake Allah bai ba da ilimi na kai tsaye sai ta hanyar annabta wallahu ta'ala alam na'am قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا نعم سنة بعد سكة حدودشي annabi Musa sai ya ajiye magana cewa shi annabi ne kuma cikin ulul azmi qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce hal attabi'uka na iya bunka attabi'uka ittibai malamai suka ce ladabin neman ilimi duk wanda za ka zubi ilimi a gurinsa a matsayin malami to shi kake bi ba yake bauta ba sai sai masa hal attabi'uka na bi ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda akan ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai na shari'a ni ma samu shari'a da shi in bi ka in samu wata alfarma cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya baka yanzu annabi ne ya taho annabi ƙarin neman ilimi ko yasa aka ce to kuma duk baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya maka a rayuwa ko kake cuɗanya da masu matsayi irin naka ake bitar ƙara wa juna ilimi in an ce akwai bitar ƙara wa juna ilimi ka je wallahi akwai ilimin wani zai gano abin da kai baka gana ba sai baka waraka in an ce ana taro irin naku je ka akwai baiwar da za a samu a gurin ala an tu'allima ni mimma ullimta rushida sai ce mashi a'a ni na daban ne innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace ba za ka iya hakuri da ni ba ka ilimin ka na lalama ne ni ko ilimi na zaka kamar akwai garaje a cikin sa innaka lan tastati'a ma'iya sabra ba za ka iya hakuri da ni ba kaga kenan Allah yana ajiye mutane ya musu baiwa daban-daban ya musu alfarma daban-daban don kowa irin aikin da Allah madaukakin sarki ya sa shi yanzu kaga duk zafin annabi Musa duk ilimin da annabi Musa Allah madaukakin sarki ya bashi yanzu ga wani mutum amma ruwa yake rayuwa amma Allah ya bashi ilimin da shi annabi Musa ba shi kuma ya san ilimin sa ba irin na Abu Nabi Musa bane yace masa lan tastafi'a ma iya sabar na'am وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا yace masa wa kaifa tasbir ya ma za ka iya yin hakuri ala ma lam tuhib bihi khubra akan abin da ba ka da labari akan shi ba za ka iya ba ko kai ne la ba za ka iya ba da kai da abokinka kace zo mu hau hanya daga nan zuwa Lagos sai da ya hango titiri kawai ya taka ta 200 ya nufata ta a guje za ka yi magana ko ba za ka yi ba saboda kai mutuwa za ka gani a zahiri to kamar haka shine labarin ilimin duk abin da kwakwalwarka ba ta dauka ba shi aka yi a cikin ilimin shi yasa ce masa wa kai fa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ya ma za ka yi hakuri akan abin da ba ka da labari akan ba a baka labari akan sa ba za ka iya hakuri akan sa ba annabi Musa sai ya ce masa me قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا na'am annabi Musa sai ya sake ambatar wata ka'ida guda biyu hayo kuma ana buƙatar duk ɗalibin ilimi ya surfata da su kala sai ya ce satajiduni zaka same ni insha Allah in Allah ya so sabiran mai hakuri duk abin da zaka yi in Allah da zan yi hakuri kaga yanzu baka karaje da da titiri ko ita to ko titirin ka takawa 300 ita insha Allah satajiduni sabira zaka ga nayi hakuri insha Allah wala a'fi laka amra ko wani sa'a maka umarni ba abinda kace haka za a yi in ka ce a bari za a bari in ka ce a yi za a yi wannan ka'ida ce ta neman karatu don da ya fito almajirci in dai za su saba da malamin sa i yaki bari yaki to ba zai samu abin da ake bukata ba kuma malamai suna da mugunta ba a ganewa ne duk inda malamin ɗalibi yake da galgirwar kai yake ganin ya fi malamin sa to akwai wasu dabaru da logogi na ilimi hana shi ake kuma baya sani an hana shi sai lokacin da babu yadda za a juyo da ba ya gane ya kuskure kuma ilimin wallahi ya riga ya bar shi yasa malamai suka ce ba a taɓa wani malami mai karate ba wanda ya rena malamai ya biyo matakin ilimi bai ga kuskuren sa ba tun a duniya malamai su zuwa to me kake da bukata a duniya shi kenan a rufe babun ba za ka san shi ba kai tai wallahi ba za ka san da shi bai kaje kana magana gara suna maka dariya me ya faru ya ce masa ai mandiki ne ba shi in ji kala rawi ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace satajiduni insha Allah sabiran wala a'fi laka amra to me ka'idar tafiya قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال سيتي تو فإن اتبعتني إن هركا بيني فلا تسألني عن شيء kada ka tambaye ni akan komai ita ce ka'idar fala tasalni an shay'in kada ka tambaye ni akan komai duk abin da ka ga nayi ko kai gum kamar gawa a gaban malam ba magana to kai da kake jin labarin annabi Musa a ce ba magana kai ka san akwai matsala ko daga labarin da kake ji a Qur'ani baka ganye a zahiri ba kai ka san wani abu ko an ce kar ai magana sai an yi sai ce fa in tabani tani fa la tafani an sha'in hatta uhditha laka min dhikra har sai idan na farar ma da labari akan in ni ne na fara maka bayani to abinda ba gane ba sai ka tambaya amma dan ka ga nayi ka kuskura ka tambaye da sharadin tafiya sai sai na dauka
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا na'am to yanzu towa su ta neman ilimi hatta fara daga nan suna da buƙatar jirgin da zai ɗauke su ne a je inda za a koya wa annabi musa kara sun ɗaga hannu jirage sun ki tsayawa sun ɗaga jirgi ya ki tsayawa sun ɗaga tun da ai mutum albaharai ne a teku suke ko a bakin haɗar teku yanzu suna da buƙatar su hau jirgi su tsallaka annabi musa ba kuɗi shi ko kai da jam a ruwa yake da kasar ɗan ruwa haka yake so na za a samu kuɗaɗe a gurin su babu don haka duk sun ɗaga hannu sun ɗaga hannu sun ɗaga hannu an ji tsayawa sikir waɗansu mutane suka tsaya suka gane shi da suka ce ai wannan bawan allah nan ne mutumin kirki har ma ba koyi fa a ɗauke su shi ne sai sai to fantsala sai suka tafi hatta idan raki ba fi safinati har zuwa lokacin da suka hau wani kwale-kwale ko jirgin ruwa haraka yana zama kawai ɗauki girbi ba kawai balle ya za da musa sai tuno cewa yanzu na tsaye wadda muka yi mun ji tsare jirgi ya fi ɗari yanzu na mutanen tausayi mu suka ce ko kuɗi ba wasu ba kuma kana hawa ka balle musu jirgi akwai matsala kaga ai magana ko ai ba karaka kaga ai shi ba zo ta kofa da dole da abin san baya inda ganin sai ya sai wani abinci yana ci da wani hiyajiyo ko ya sai ruwan roba ba zai tabe bai na kasa ba kuɗi amma jirgi kuma da mutane a cikin saraka qala sana musa ta akharaqataha yace yanzu ka balla jirgin wannan ne litubri la ahlaha saboda ka kifar da wanda suke ciki don abin da ya sani in dai jirgin ruwa ya samu kofa ko daidai allura ce in dai ba Allah ya kawo wani agaji da kula yadda aka kera ya hau ruwa to shi da zaman kula amma duk lokacin da allo ya buɗe in dai ba a toshe ba ruwa ya bulbulo cikin jirgi to an nufi to yanzu kai ka sa gatari da karfi ka ka balle sai ce ni tubri ka ahada dan ka dutsa da wannan suke cikin sa sai ce laƙaji ji ita shai a ni'ima ya ce lalle ka zo da wani al'amari babba ka ce na yi haƙuri na da zai haƙuri amma na al'amarin babba ne laƙaji ji ita shai a ni'ima ka zo da babban lamari ba na'am قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا نعم قال سيتي ألم أقل دام بنسيبا لن تس إنك كيف lan tastati a ma'iya sabar ba za ka iya haƙuri da ni ba ni wani mutum ne na daban ban gaya maka ba dama ba za ka iya haƙuri ba yanzu an tuna annabi musa abin da ya manta
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال سيتي masa la tu'akhidni bima nasitu karka kama ni akan abin da na manta wallahi mantawa ne kuma karka kama ni da mantuwa la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiquni kada ka dora mu min amri a cikin lamarina usran abin da yake akwai kunci a cikin shi wannan nayi mantuwa karka kama ni da mantuwa in ko kace za ka kama ni da mantuwa to za ka dora kunci a kaina wa la turhiquni min amri usra na'am
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فاقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا na'am wala ya karanta kuma mun zo karfe 6 daidai insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe sai mu tashi akan jarrabar annabi Musa ta biyu da kuma jawaban da zai bani insha Allah akan abubuwan da ya aikata abin da muka faɗa daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin